kin gan shi ko eh qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yace nazala jibrilu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawm arafa manzo Allah jibril ya sauka wajen manzo Allah ranar arfa walahu arba'atu wa ishirin alfu jana a lokacin da ya sauka ya zo tare da fukafukansa guda dubu ashirin da hudu dubu ashirin da hudu mukallalatin bidduri wal yaqut sannan fukafukan an gewaye su da lu'ulu'i da yaqut mansujatin bi alwanin jawahir an sassake su da launi launi na jauharora wa ƙala ya ce ya Muhammadu rabbuka ya ƙara ukan salam Muhammadu Ubangijin ka yana gaishe ka wa ya ƙoli laka ya ce izhab ila ta'if ka tafi ɗa'ifa fa inna fiya alfan wa hamsu mi'ata sanamin akwai gumaka guda dubu da ɗari biyar a can an gane tu ubadu ana bauta musu min duni la wanda ba Allah ba ka je kai masu wa'azi fa rajan nabiyu sai manzo Allah ya fita wada ahum ila tauhidi ya je kira zuwa ga tauhidi fa aralu suka bijire wa arsalu lahu jariya sai suka turo mai wata yarinya wata mata faƙalar sai ta ce manzo Allah man anta kai kai kuma kai waye ƙalar sai ce ni ne Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa'alar sai ta ƙara tambaye shi an masa'ile akan wasu tambayoyi fa ajaba sai manzo Allah ya ya ya ba ta ansa faƙalar sai ta ce ka shifu an zaharika ka bude min bayan ka in gani falan mara at hatiman nubuwati da annabi ya bude bayansa sai ta ga hatimi na annabta a bayansa nan a kafadarsa kabilar sai ta sumbanci hatimi wa asalama nan take ta fari ta musulunta falan mara da ila abiya da ta koma wajen babanta wa habarar sai ta bashi labari bi islami da musuluncinta a haza autadan sai ya dauki wani wani turki eh min hadidin na karfe mumiyatin ala nar wanda ya gasa shi a wuta wa azaba ya dinga yi mata azaba da shi faqala ta ce haza ne man ya dalil firdaus qalil ai wanda ke neman aljanna wannan azabar da kake yar kadan ce ni aljanna nake nema Allah ya bani ci gaba da azabar ka ta ce mu uban yana so kashe ta dan ta musulunta falan ma matar to ta zo ta zo ta mutu kai a'a da ta zo ta mutu ɗara huwa sai suka jefa da ita ilin nabi sai suka ɗauko gawan sai suka jefa ma annabi faka na faha annabi ya mata da kafani wasalla alaiha ya mata sallah sun maƙala sannan annabi ce wallazi nafsi biyadi na rantsi da wanda raina ke hannunsa ma matar wannan mata bata mutu ba tara har manzila hafil janna har sai da Allah ya nuna mata gidanta na aljanna ثم جاء جبريل sannan jibril ya zo wa kale ya ce ya muhammad innal qauma qad ijtama'u likatalika bi kilabil dariya mutanen nan fa suna nan yan daifa sun zo sun hadu za su kashe ka za su zo da karnuka masu cizo za su hada ka da karnuka ne jibril ya zo ga manzo Allah haka falan ba qabala annabi lokacin da annabi ya huskanto arsalul kilab sai kau suka sako karnuka a guje suka sako ma annabi karnuka wa qalu suka ce alaikum bi muhammad zai ce makarnuka ko kama shi faƙalin na biyu sai manzo Allah ya ce Allahumma bi haƙƙi yau arafa Allah ina tawassuli da haƙƙin ranar arfa isrif anni hadhihi kilab ka jiyo man da waɗannan karnuka saboda ranar arfa fa hal allahu kawai sai ga karnuka sun zo sun kokkonta sun kaskantar da kai a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam faqala alayka bi ashabika fa sai ce alaika bi ashabi fa wasabatul kilabu alaihim sai suka ƙara cinna shi cinna su wajen sahabbai an gane shi karnuka suka zabu da zuwa gare su farama huwa bil abil hijara sai sahabbai suka jefe su da duwatsu fa qa hajarin fi wajhin nabi a wato bayan sun kwanta sai manzon Allah ya cinna sai ce ku je wajen alaikum bi ashabi ku koma wajen wanda suka turo ku sahabban ku karnuka suka zabura suka tafi wajen wanda suka turo su sai suka fara jifan su da duwatsu sai dutse ɗaya wajen jifan karnuka sai samu huskan manzon Allah. Fana zala hamsatin minal mala'ika, nan take sai ga mala'iku guda biyar sun sauko. Wa ƙala kullum minhum kowane daga cikinsu ya ce, Inna rabbaka ya amurni an uɗi ka bi maturi. ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubangiji na ne yace in sauko in baka umarni saboda an fasa fuskar ka da dutse me kake so a yi ma mutanen nan me kake bukata a yi mala'ika guda biyar fa suka sauko suna tambayar manzo Allah Allah ya ce in zo in bi ka ka bani command umarni fa baka sai annabi ya fashe da kuka wa qala sai ce inna Allah ta'ala arsalani rahmatan wa lam yab'athani azaban Allah ya aiko ni in zama rahama ga al'umma ba in zama azaba ba sun maƙala sai ce Allahumma bi haƙƙi Adam wa Ibrahim wa Isa wa Ramalana wa yawma arfa urzuquhum al-iman Allah saboda haƙƙin Adamu da Ibrahim da Isa da Ramalana da yara na arfa Allah waɗannan mutane ka azurta su da imani Qalim da Abbas Abdullah bin Abbas ya ce fa wallahi laqad sallaina zuhra mun zo mun sallaci azhar wal qawm ajma'una harfan nabi sai ga mutane mun yi jam'i da su bayan annabi dukkan su sai ga su musulunta to kaga da ya bari mala'iku sun kashe su da wuta za su amma zala ce masa addu'a sai ga su musulunta amma ga ce tare da su muka yi sallah azhar a ran hikaya qala ba'al salihin sashe cikin mutanen kirki ya faɗa ya ce ra'aytu rajulan bi makkata na ga wani mutum a makka ya kule na ce allahumma bi haqqi sa'imi arafa Allah na haɗa ka da haƙƙin mai duk mai yin azumin ya ranar arfa la ta harum ni sawaba arfa Allah kakka hana ni wato ladan ranar arfa fa qultu lahu fi dalil yace sai na ce mashi kana walidi wai yace mahaifina ya zama da ubi hada du'a ni ma mahaifina da irin wannan addu'a na je na addu'a falan ma mata amma da ya mutu ra'aitu fil manami na ganshi a bacci faƙultu na ce, Ma fa'alan Allahu bika, ne Allah ya ma, ƙala ya ce, Gafara li bi haza du'a, yamin gafara saboda addu'a da nake yi, irin wannan addu'a na tawassuli. Wala ma wala tu bi kabari, da aka aje ni cikin kabari, ja a ni nurin haske ya zo min a cikin kabari na. Fakila li aka ce mani haza sawabu arafata, wannan sakamako na ranar arfa ne kada a karamna ka bihi muka karrama ka da shi. Fa'idatun, akarama Allah bi hada al'umma bi siyami arfa Allah ya girmama wannan al'umma ta ne Muhammadu da azumi na ranar arfa wa akarama bi arba'atu min al-anbiya ya girmama annabawa guda hudu da ranar arfa akarama Adamu bi tauba Allah ya girmama annabi Adamu ranar arfa aka karba tubar shi wa Musa annabi Musa bi takalimi ranar arfa aka yi zance da shi wa Muhammadin an girmama annabi Muhammadu bil hajji da yin hajji ranar arfa wa ikmal din da cika addini al yawma akmaltu lakum dinakum wa ibrahim annabi ibrahim bi fi dai zab shi ma an karrama shi da fansar dansa ko isma'il dan shi wato yankan dan shi isma'il a ranan arfa aka ce wa fadainahu bi zabhin azim kama ta kaddama fi babil muhabba kamar yadda ya gabata cikin babil muhabba qala ne saburi ne saburi ya fadi fi hadhihi tafsir yace harafin hajara hajara ta gudu min sai da ta Sara daga shugabarta Sara ka san baiwa ce ta Hajara fa qala laha malaku sai wani mala'ika ya hadu da Sara ya hadu da Hajara yace ila aina ina zaki qala ta ce a harubu min sai da ti na gudo mu shugaba ta ce saboda tana matsa mani qala sai qala sai wannan mala'ika ya ce irji ki koma wahala ila haki kaskantar da kai gare ta fa inna Allah ta'ala ya kasuru zuriyataki Allah zai yawaita zuriyarki koma ki hakuri wasa tahabilina an gane wa talidina waladan ismuhu isma'il da sannu zaki ciki zaki haifi da ana ce da shi isma'il ki koma ki hakuri amma ya kuna ainin nasu isma'il din nan shine zai zama ainin mutane falamma amara ibrahim bi zabi to lokacin ta koma ta haihu sai kuma aka umarci ibrahim ya yanka isma'il din fil manami da anna manamul anbiya wahayu domin baccin annabawa wahayi ne wakila ka ce inna Allah ta'ala amara jibril bizalika Allah ya umarci jibril ya je ga mai ibrahim yace da Allah ya ce ya ce ma jibril je ka ce ma ibrahim ya yanka ɗansa kuma bai da wani ɗa sai shi kadai shekara shi ɗari da ashirin da biyar bai da ɗa sai ran ya da samu kuma aka ce je yanka shi shikenan sai jibril ya ce kai ya rabbi bai ni wa bainahu sadaqa gaskiya akwai abutaka tsakanina da ibrahim wa huwa shaykhun kabirun dattijan mutum dattijo wa ma bashararhu illa bi hayri kuma ni ban taba je mai da bishara ba sai ta alhairi fala absharuhu bi hada ya ubangiji amman afuwa ba zan yi mai bishara irin wannan ba fa hawala ta'ala fil manami an gane sai Allah ya canza sai ya maida mai abun a cikin bacci lailatul arfa a daren arfa sai aka sai aka aka bashi umarnin amma a cikin bacci jibrilin sai bai zo ba falamma asbaha da yawa yi gari ibrahim din zabaha mai ata min al-galim da ya ga wannan bacci shi ma hankalin shi daga sai ya samu raƙon abin nan awaki guda ɗari ya yanka wai ko cewa kila zai maganin wannan mafarkin da ya fa ja an narin fa aka nalha yana yankawa sai wuta ta zo sai ta cinye waɗannan awaki duka guda ɗari fa zanna annahu wafa sai zaton kamar ya cika wannan ibada da aka ce yayi fa kila lahu lailatul ulha to daren sallah ana gobe sallah babba sai aka ce mashi halilur rahman qarraba an gane qarrib waladaka isma'il je kai ibada da danka isma'ilu ka yanka shi ta fala ma zuba da yawa yi gari qala li ummihi sai ce maman shi igisili ra'asahu waddani waddahinihi ki wanke mai kanshi ki mai wanka ki shafa mai mai fa fa'ala sai ta je ta yi haka din fala ma haraja bihi da ya fito da isma'il ja a shaidan sai shaidan ya zo wa qala yace ya hajara inna ibrahim yuridu zabaha isma'il ibrahim fa yana so yanka wannan dana shi ne qala tace walima saboda mi qala yace za'ama anna allah ta'ala amarahu wai yayi riya ya cika baki wai allah ne ya umurce shi qala tace sallim nal amra lillah tunda allah ya umurce shi mun miƙa ba allah lamari shikenan fala hita isma'il sai koma kuma ya zagaya sai jojin isma'il qala lahu yace kama qala li ummi sai ce kai yaro wannan dattijan yanka ka zai fa sai ce kamar yaya wai Allah ya ce yanka kai ta tunda Allah ne ni mun miƙa lamari ga Allah shine farar da alai kamar raddat alaihi umu shi ma sace mai da mai magana irin na uwan sun makala sai koma wajen Ibrahim kuma ya ce ya Ibrahim turidu zaba waladaka yanzu kana so ka yanka danka ne kala na'am kala ja aka shaydanin filmana yace shaydan ya zo ma a cikin bacci fa qala ilayka aniya da yace kai tafi ka bani wuri makiyin Allah falamma wasala ila aljabali da ya sadu da zu kala yace ya bunayya ya kai dana inni uridu an azba haka ina so zan yanka ka ne fanzur ma za tara ka duba gani ya ka gani kala yace ya afati if alma tumar ka aikata duk abin da aka umarce ka walakin idza lajatani fashadda wasaqi sai dai ina so in ka kwantar da ni ka daure ni da kyau la Allah ya sibi ka min dami don kan jini na ya watsu ya bata ka ka daure ni da kyau wa kun alal bala'i sabiran kuma kai hakuri da wannan bala'i da Allah ya dora ma wada wada fa qamisa ila ummi riga ta an ka cire ka kai ma mama na ko rigan ta rika kallo tana jin daɗi li yakuna laha tafkiratan dan ya zama tunatarwa gare ta wa qara'iha salam kuma ka ce ina gaishe ta da Allah wa yasa alarka anni in kuma ta tambaye kai na nike faƙul ka ce mata tarakatuhu inda man huwa khairun minki wa minni ka ce na bar shi wajen wanda ya fi ka ya fi ta haka za a gaya mata to alhamdulillah biyayya ke